أضلت سحابا ثقالا قلناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلهم يتذكرون ke zaman ka gida ya wai su za su bismillahir rahmanir rahim yana ta abba al'umma ta abu biyar a cikin watan ramadana ba ba wani annabi gabani na ba na farko Allah tabaraka wa ta'ala yana kallo ya zuwa bayi wato kallo na rahama idan ya ga bayi duk wanda Allah ya kalle su ba zai masa azaba ba muka ce na biyu kowa in ba shi ne azumi yayin da suke malaka shi ya fi dadi a wajen Allah daga bacin almisi ƙarshen almisi bacin bakin na uku kuma mala'iku suna nema wa wannan al'umma masu azumi gabara a cikin kullum dukkan dare da rana na biyar kuma Allah zai umarci aljannarsa ya ce mata itanadi ki yi aro saboda bayina ya kusa bayina ku huta daga wahalar duniya ya zuwa gidana na karamata idan na biyar kuma idan ƙarshen wata ramadana ya zo Allah tabaraka wa ta'ala zai gafartawa bayi gaba ɗaya sai wani mutum ya tafi shi kaciya ba shi ne watan dare da shi kadai ya shin kana ganin bayi wato leburori idan su tashi sun gama aiki da ya rage a biya su ladar su saboda haka idan sun yi azumi ranar dare ta ƙarshe fiyayyen abin da suke so Allah ya mutu wanda shi ne mabudin kowane rahama gafara to idan ƙarshen watan ramadana ya zo ba shi ne da zai su kadari ba ba kyautar da zai su da su kadari ko Allah zai gafarta musu jami'an gaba ɗaya na'am بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يرسل الرياح نصرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه إلى لدن ميت فأنزلنا فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون وهو الذي شيء الله تبارك وتعالى شيء أبيد يرسل الرياح yake faɗin iskoki nusran wato abin ɗaya abubuwan ɗaiɗaitawa wato masu yaɗawa baina wato iskoci masu watsuwa baina dai rahamatuni gabanin rahaman wato kaman wato kaman kaman yadda ne shine baina dai rahamatuni game da rahamata gabanin sakon ruwa kenan idan ka ji iska za a kuma iska mai santi mai santi mai sanyi mai daɗi zuciyarka ta yi daɗi ga cikin su alhamdulillah lallai za mu samu ba mai ne ne ramatu hatta idan Allah ya shahada su kare hannayen da iskar ta ɗauki wato iskar ta ɗauki giragizai masu nauyi da ruwa saboda sai mu kora wannan ruwa ne baladin mai yikin ya zuwa gari wanda yake raye wato gari macacce ma'ana bushasshiyar ƙasa wanda Allah ya ce tsiraya ta da wannan ruwa fa anzalna bihi ma'a fa anzalna bihi sai mu saukar da ruwa bihi da wannan girgije din ko kuma da wannan korawa din ko ko kuma da wannan iska fa akarabna bihi sai mu fitar da wannan ruwa min kulli samarat daga dukkan ya'yan itace dankokinta da dankokinta kamar yadda kuma muke zubar da ruwa din nan mu mu ko mu hada hadiri mu iska ta dauki launinka mu koro shi a zubar da ruwa tsiro ya fito kazalika haka nan nukurjin mauje muke fitar da matattu min al-quburi daga kaburbura kama kamar yadda muke raya gari da da da da faruwan wato wannan karfi mai dasuwa wanda za ku tafi itace da sauransu to haka nan muke fitar da kazalika nukurul mawdu haka muke fitar da matattu daga kaburbura la annakum tadhakkarun ko za ku wa'azantu ma'ana wa'azantuwa shine mu dinga ganin cewa kamar yadda muke ɗaukar shuka ku je mu tona gero ne da kake nima da an kwashi shukawa kai ka san duka kuma da za ka je ka tura ramin hannun ruwa ka binne ka yi bismillah ka sa ka sa ka binne idan ka sa ka sa ka binne wannan da shi ruwa sai ya fito to haka nan dan adam idan ya mutu kamar jeran mai bushashe ka je ka sami ka zuba shi a kamarin nan zuba shi a kasa kamarin kamar shuka shi ne yan kwanakin da zai yi ko shekarun da zai a kamarin zuwa tashi a kiyama har a yi wannan ruwa da ake cewa za a yi ruwa ma'ul hayatin nan kamar ruwan sama da wanda idan an tafi wannan ruwa Allah ya yi wannan ruwan dan adam zai tashi ya tsoro a cikin kamarin da dama a cikin dan adam akwai wani abu da ake ce masa ajabul zanadi wannan ajabul zanadi nan baya wuce kwayar zarra kasa ba ta cinye shi to shi ne ainihin irin dan adam wanda in an yi wannan ruwa wannan ruwa shi ne zai fito wanda shi kuma ya fito kamar yadda mutum ke fitar da tsirin tsiro daga ƙasa haka nan muke fitar da matattu a cikin ƙasa la'allakum tadhakkarun ko za ku tuna ma'ana noma da kake yi kullum za ka je shuka ya dinga tuna maka saka gero a rami ko dawa ko gyaɗa ko shinkafa cewa ya dinga tuna maka saka ɗan adam a kabari binnewa ɗin ya tuna maka rufe kabarinsa tsirowarsa ya tuna maka fitowarsa a filin tajiyar kiyama kullum ya dinga nuna maka ko kuma ya dinga tunatar da kai cewa zuba iri a cikin a cikin iramin shuka kamar saduwar miji da mata wato kunkurowarsa kamar nakuda da haihuwa tsurowarsa kamar tsirowar ɗan adam rauni lokacin da ake masa noma ake masa rake ake sa masa taki kamar da ake tarbiyyar yaro ne wajen abinci a cire masa ciyawa ma'ana dukkan ɗabi'o'i miyagu a raba shi da su a zuba masa taki kamar a sa shi makaranta akwai tarbiyyar da har ya zuwa ya zama wato amfanin gona mai tsawo ya kai ya yi ƴaƴa bayan ya yi ƙwari to shi ma bai sa abin da ke bukata kuma shi ke ya riga ya kira kai shi ke da kuma zai koma makomar gero zai koma ya rula a ruwa tsare shi kuma haka da haka da kullum ya zama rayuwa ta zama maka lura da kuma ibra saboda karkashin su ga duniya na'am
والبلد الطيب يخرج نباته يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون والبلد الطيب wato gari wato ƙasa wacce take kyakkyawa wanda suke mai karɓar tsiro mai karɓar ruwa mai karɓar tsiro mai ƙarfi to ya furta da batu tsoron sa yana fitowa ne da sauki kyakkyawa mai ƙarfi mai kore bismillah da izinin Allah tabaraka wa ta'ala wannan ninka kusa amma kuma wanda ya tsaci daga ƙasa kamar ƙasan gishiri ko fako ko ƙasar kanwa to la ya ba ya fitar da wani abu illa na kiran sai gurɓatacce wato sai abu sai dai amfani ɗan kaɗan haka nan muke suyar ayoyi da ƙaumin ya suru ga mutane ce wanda suke godiya wato a ce ka da nan ma haka nan mutumin kirki wato wanda abincinsa halal abincinsa halal abin shansa halal abin daurawansa halal abin zaman kuren zamansa halal gidansa halal kominsa ya ƙarfi ya kowa zama mutumin jalihi to haka nan idan ya fitar da ɗa zai fitar da ɗa mutumin kirki amma wanda ya zama abincinsa haram mashayarsa haram ma abin daurawarsa haram gidansa haram to lallai za ka fi illa da gida ba zai fitar da wani abu ba sai dai gurɓatacce abu mara amfani sai dai amfani ɗan kaɗan kamar da aka kula ka da imamu da shi dai ka zama kullum ma ta ka ko mislu aha sai ta mutu shi abin da ka ga dama irin abincinka irin aikinka irin abincinka irin ɗanka na'am كذلك هكذا نصنف الآيات من كيفية الآية لقوم يسمعون يقوم قال تكتبوا لي الله تبارك وتعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره
أرسلنا نوحا حقيقة مؤيق النبي نوح عليه السلام إلى قوله ويقول الأرض يزوى مكانسا إلى نوح لما لقوا لموسى لم وحوش نفسه إدريس النبي الله والذي الذي بايع النبي إدريس a annabtar da shekara ɗaya shekara hamsin ko ɗan shekara arba'in ya rayu a cikin annabci yana kira mutane zuwa ga Allah shekara wato ya rayu a duniya shekara dubu da ɗari uku ya kuma kira mutanensa shekara ɗari tara da hamsin فقال النبي نوح يا قوم يا قوم يا قوم يا قوم اعبدوا الله وبوتوا الله تبارك وتعالى في كدر ما لكم من إله غيره فأقول ولكم وما بايع الله والذي تنشعب وتامتها إني أخاف عليكم ni ina jin tsoro a gare ku idan ba ku imani ku kada ta Allah ba ina jin muku tsoron azabu azaba yawmin azim azaban babban rana ita ce ranar saukar tufana ko ranar tashi a kiyama na'am قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال الملأ الملأ من من ملأ كان يجي متانا النبي نوح saboda suna da mulki suna da kuɗi suna da daraja suna da komai da komai saboda haka sai suna da suke za su yi masa magana suke ce ce masa inna naraka ya nuhu inna naraka fi balalin mubin mu muna ganin a cikin kuskure bayyanannu yanzu yadda kake da yanzu da Allah ya san ba daidai muke yi ba ya ba mu mulki ya ba mu arziki ya ba mu daya ya ba mu lafiya inna da laka fi balalin mubin wala abu ne da ya faru na قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين قال يا قوم أن النبي يا قوم يا قوم كان ليس بي ضلالة باب ولا أبو كان لي نبتا kamar yadda suka ce da da sun gani suna cikin mata bayanan ne ai kaga sun kai mata shi ma ce da sun ba za su ai babu wani mata tare da ni walakin ni rasulu sai dai ni hakika manzo ne min rabbil alamin daga ubangijin zalikai ba na ba a cikin mata ce kamar yadda ku kulle ba wato ni ina cikin karshen tsororuwar shirya ni da dai nake har ma manzo ne daga ubangijin zalikai gaba daya bai ce daga ubangijin kuma daga ubangijin zalikai wato da su da wani su duka wato ubangijin kungulungun na
أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون na zo ne ubangijin risala ta rafi da isar muku da sakuna na ubangiji na kamar ya inda umarce ni wa ansahu lakum na yi muku nasiha na yi nasiha a gare ku iya kokari na wa alam min Allah ma la ta'lamun domin ni na san na daga sukkokin jalalar Allah da jamalar Allah da rahamar Allah da azabar Allah da kudurar Allah da tsananin jankar Ubangiji ga wanda ya saba mata na san wannan abin ta inda ku ba ku sani ba dan ni na fi ku sani Allah tabaraka wa ta'ala ni manzo ne daga Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya sanar da ni wani abubuwa saboda haka hango wannan hatsarin ne yasa nake yi muku nasiha ko ba daga kaina bane Allah ne ya aiko ni na gargadar da ku girman Allah da girman lankwaki da kuma tsanin lankwar Allah da kudaitar da ƙuramar Allah da karatu Allah tabaraka wa ta'ala na'am أواجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون wannan a misali yanzu ku ta ai miji ba jin suna da bane mutumin da yake da kansa ya sun sabo itace ko su sun ko dutse kai ka san sabo itace ka san sabo dutse kai masa zane kai masa abin kai tattaliya masa wani abu a wuya da wanda zai baka wanda za ka ji tsoro wanda za ka ji tsoron ka kai da kanka ka ajiye ka san sabon kayan da ka ajiye shi kuma ka shirya shi ka tsore ka kanka da shi shi yanzu wannan bai fi mamaki da wauta a ɗan adam ɗin da Allah ya yi shi ɗan adam mai kaifin hankali ba shi ya fi mamaki ko kuwa daga cikin ku ‘ya'yan adam wanda kowa ya san Allah ne yake ruwa yake bayar da abinci yake ba da abinci yake amfanarwa ke shigarwa ya kada wani daga cikin ku yace ka gaya wa ‘yan uwanka abin da suke kai ba daidai ba ne wanda ya fi ba da mamaki ko wanda ya fi ba da mamaki wanda ya fi ba da mamaki shi da annabi Nuhu ya gaya musu a ajintu shi yanzu kuna mamaki an da aku jikum shin wai cewa wa'azi ya zo muku daga ubangijinku ala rasulin minkum a bisa harshen mutum daga cikinku har kuna cewa wa lau sha Allahu a wata ayar da kun da Allah ya so da azbar mala'ikatan da ya aiko mala'ika ma ta biya da haza ba mu taba jin wannan magana ba a cikin ubanninmu na farko ba kaga kun yi mamakin kasancewar mutum shi ne manzo ba su yi mamakin gumaka duwar waɗanda suka fara da gumakan da itatuwa da suka faro sun ɗauko su da shi ne abokin tarayyar ubangijin su ba ba su yi mamakin wannan ba a wajen sa za ku yi da rasulun yanku a yanzu ku da ya gargaɗar da ku ya zo muku kuma da wato da yanzu ku domin ya gargaɗar da ku ƙarshen kafirci da sabo ولتتقوا دائم كل صورة الله تبارك وتعالى ولا الله يكون صورة الله ولا أنكم ترهبون كلا آجل آيو wato aji kayan saboda wancaninka tsoron kafirci da kuka yi da kuma imanin ku da Allah.
فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عميم.
التنزيل فذكر وأن التقوى tsoron Allah kuma wa'in ba bai da mujibin da tara hudu zaki ba wai mai wajen cewa cewa Allah ya wa rahmar Allah wa ya wuce rahmar da zafi da zafi da kawar ba wa inna ma huwa shi dai jin tausayin jin kai daga Allah falla ne da Allah daga Allah tabaraka wa ta'ala saboda Allah wajibi ne ga mai tsoron Allah ya kamata kada ya dogara kan tsawarsa ya ce shi ga ya tsira kada ya amince daga azabar Allah ya je ya ji tsoron Allah ne ya je ya je ji tsoron Allah kuma kan ya amince ma shi ne Allah wala ya man wa kan Allah illa al-qur wala ya man makar Allah ne ko da ku illa illa an ka sunna makar Allah na makar zabu sai mutanen annabi Nuhu suka kare ta fa anjaynahu mun kuma muka tsayar da annabi Nuhu daga azaban ruwan tufana wallazina ma'ahu da wanda suke tare da annabi Nuhu alaihi salamu shi da wanda suka yi imani mutum arba'in ne da kuma mace arba'in wasu kuma su kuma suka ce goma ne ba ko saba wato shi ke nan wanda suna ma'ahu mun tsayar da shi da wanda suke tare da shi fulfulki fulfulki a cikin wato kwale-kwale ba a gara kanan da suka karɓi a ayatina muka nutsar da wa'anda suka karya ta da ayoyin mu a kwana innahu kana qawman alim domin su mutanen uku wanda suka kafa da Allah da suka sauran kafirai mutane ne wanda suka kasance makakin zuciya ba masu gani ba da
وإلى عاد قوم هودا قال يا قوم اذكروا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون
sai kuma ya ci gaba da ambata kisa annabi nuhu annabi hudu alaihi salam wa ila adi haka nan mun aika ya zuwa adawa mun aika musu akahun hudan dan uwan su hudu qala ya qawmi annabi hudu ya ce ya ku mutane na ubudu ma ku bauta wa Allah shi kadai ku kadai ta shi ma lakum min ilahin ghayruhu ba ku da wani ubangiji wani Allah tabaraka wa ta'ala afala tattaqun wai shin ba za ku ji tsoron azabar Allah ku yi imani ba
قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال المرء من قال المرء الذين كفروا wayanda wato manya manyan mutane wayanda suka kafirce daga mutanen annabi hudu sai suka ce inna la naraka fi kafati ya hudu mu muna ganin lamarin haka nan fa akwai dan tabuwar hankali a ciki ka samu mutane suna rayuwarsu yadda suka ga dama masu mulkinsu da masu arzikinsu da masu darajarsu da waye ka ce musu kuma kana kiran su zuwa bautan ubangiji guda ɗaya kai muna ganin na daga su sama haƙin wato sauƙin haƙin wa inna da da zulluka min al-kadiri mu muna tsammanin ka kai yana daga cikin masu ɗanya ba Allah ne ya aiko gaba kawai so kace kai ma ka ɗanya gina da yake Fatima din
قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين قال يا قوم يا قوم كان ليس بي سفاهة باب والوجا تعالى لي باب كما قاموا هنسي ولكني رسول حقيقة لي منظور للأبنجد تعالى كما قال
أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصر أمين wannan kulla idan muku da risala ta rabbi sarwa to risala ta ubangiji da wa ana lakum nasuna min ni mai nasiha ne a mintacce ga gare ku ma'ana yana nufin ni wato shi da zai yi wata wato wato ni a mintacce ne a bisa wahayin Allah tabaraka wa ta'ala ko kuma ni banna nan kamar yadda lissan nake da ku sun kafin da kira ku cewa Allah ya aiko ni ni kun san da ma amintacce ne a cikin ku kuma yi muku nasiha ne ina tare da duk abin da zai amfane ku kuma ba na tare da duk abin da zai cutar da ku saboda haka har Allah ya aiko wannan sako ya aiko ni ya zuwa gare ku saboda haka ina nan mai nasiha a dantacce gare ku na kamar da kuka sani
وعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون a wajibci shi yanzu kuna mamaki an za a fulsifin nuna fulku dan wato an bato ko tunatarwa ya zo muku daga ubangijinku ala rasulin minkum a bisa wani mutum daga cikin ku ne ku dan ya gargadar da ku na'am ne ba da ku na'am wasu ku tuna mana in ji ala kun kura fa a min ba shi kaunin suna fada ba kure a wannan wannan ba mutanen annabi nuhu ne Allah ya aiko nuhu a ya zuwa gare su suka ki imani suka gaya masa abin da kuka gaya ne Allah ya halakar da su gaba daya ku kuma zuriyar mutane arba'in ne wanda suka wanzu ko kuma mutane uku ya'yan nuhu wato hamu da samu da yafi wanda suka wanzu bayan annabi nuru ku sani fa Allah ya karɓa ku ya fitar da ku ya kare ya sanya ku halifofi bayan mutanen annabi nuru a cikin gidajen ku kuma halifofi a bayan ƙasa ya kuma sanya ku masu mulki wa zalakum ya kuma tsara muku basatan wato wato basa yarwa shilkan cikin halitta sun kasance mutane ne masu wato wato wato wato wato wato managartan mutane masu manya-manyan jiki gajeren su tsawon zira'a ne. ka san ba wannan na tafiya kira zirar ma ba irin tawo ba dan shi da tsawon su gaba ɗaya yanzu da ke zirar nan ki to tsawon zirar su ne ga jeran su wato mai tsawon su kuma tsawon da tsawon zirar a ɗari faɗinsa kafaɗa zuwa kafaɗa zirar a cikin haka Allah ya ce saboda ka farko ala Allah ku tuna da ni'imomin Allah tabaraka wa ta'ala da Allah ku tuflihun hakika za ku samu babbar da goyi duka ban ku da kuke ganin girman akuya ko saniya da sauran nan su a wajen su ne duka sai dai mutum ya gasa rafi ko saniya aka mutumi ya ya dauke shi ya danna shi ya haɗe bakinsa kamar yadda za ka cinye fara kuma ya zaman sa ya jefa ya bi da shi da ruwa
قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من dan
الصادقين adam idan ya samu karfi ya samu mulki ya samu lafiya ya samu dukiya ba ya tunanin gobe ta tunan ka gaya masa a cikin gana shi yanzu ka zo mana ne ina abu da Allah wa da mu mu bauta wa Allah shi kadai mu bar gumaka mu bauta wa Allah shi kadai ka bar mu mana mu bauta wa gumakan su kai wajen Allah wa da zara mu bar ma kana ya abu da aba'una abinda ubanninmu suke bauta wa na gumaka نعم استعبدوا استبعدوا ثم يتسلم لاتصاف الله تبارك وتعالى بالعبادة وتسلم يتسلم بين الحق لك وحلا ياكي تنكني لأبو شاوس الكلي دكما وتسلم وتسلم ثم يتسلم بين الحق لك وحلا ai ba zai yi abota wa Allah shi kadai sannan kuma mutum ya bar abin da ya samu na bautan gumaka a wajen iyayen sa. Hmm? Ya Allah ya mu san sa. Saboda ka fadi da bima zai yi. Da kake damu wanda yake wato ba wai wannan abu ba wai suna faɗa ta gaskiyar da ne suna ganin in dai abin da muke kai na bautan gumakan nan ƙarya ne ba zai muke ba abin da kake kiran mu a kansa shine gaskiya mu bar kuma ka bauta wa Allah gaskiya in ba mu yi haka ba faran ku za ka same mu to fatuna bi ma bidna ka zo mana da abin da kake mana alƙawarin nan kansa in kun da mina sadiki in ka ga mutum da masu daga masu gaskiya ka ga masu da ranar bari kenan ko ma'ana suna ganin sakar daidai in dai ba daidai suke ba to ya zo da abin da yake faɗa saboda shi ne wanda yake قال قد وقع عليكم من ربكم رزق وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله ما ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس قال يتي قد وقع عليكم من ربكم رجس wato azaba ya afku ya riga ya wajaba a kanku daga ubangijinku wa ghadabun da fushin Allah tabaraka wa ta'ala shin yanzu a tujadiluna ni yanzu za ku yi jayayya da ni a cikin sunayen da ku ne kuka ambace ta annu wa aba'ukum ku da ubanninku ba ku ne kuka kirkiri sunaye a gumakanku wanda ku ba sa ku ba su gama gumakan kuma ku ba sa mu sunaye shin za ku jayayya da ni akan ni da yake kiran ku zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala kuna jayayya da ni akan sunayen gumakan da ku da iyayen ku da ku samu suna alhali ma na zama Allah da ya nufi tsale Allah bai kwakwar da hujja a duka akan bautar da ba to ban zai ku tunda kun kun yi mali saurari azabar Allah tabaraka wa ta'ala ni na riga na isa da zama wato wannan kuma saukar da azaba iko ne daga Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mun da gaya mun kada ya tashi ku bauta masa in ba kada ya tashi ku bauta masa ba azaba zai mu zo muku ko ba ku yi imanin ba ba kada ya tashi ba kuma kun yi tarayya da ni ban tajiru ni saurari zuwa azabar Allah inni ma'akum min al-muttabirin ni ina daga cikin masu sauraron tare da ku ku jira
فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا كامل الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين.
abinda za mu fahimta na Allah ce fa an zai naro suka tserar da annabi Musa wallazi na wa'a wanda suke tare da su da shi na mu'mini jami yana hamadi na yaro saboda ku gane cewa ku gane cewa babu daraja kamar annabi bayan annabi babu daraja kamar mutum ya zama manzon Allah annabi manzo amma Allah ya gaya mana labari cewa muka tsere da annabi Nuhu annabi annabi Nuhu da annabi Allah manzon Allah da wanda suke imani da rahmatina da rahmar mu ba don annabi su ba ba da imani su ba saboda babu abin da ya wajaba a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ina fata da gani saboda haka muka tsere da su bi rahmatina da rahmar mu برغبة منا برغبة شنو برغبة منا daga wajen mu saboda haka za a gane cewa rahama halla ne daga Allah tabaraka wa ta'ala wanda Allah ke wa mutum ba tare da ya tantance ba Allah ka yi mana rahama dan annabi rahama sallallahu alaihi wasallam wa qadana zakara alladhina kadzabu bi ayatina mun kuma yanke bayan wanda suka karyata da ayoyinmu wa ma kanu mu'minin wato muka tukushe su dan ba su kasance masu imani da Allah tabaraka wa ta'ala na'am وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تلقي في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عذاب أليم
ashe a yin ruwa ruwa an da gano da abu da samu mutanen da ruwa sun kasance suna bautan gumaka wa ba san ba ku ne min hudan sai Allah ya aiko musu annabi hudu fa kan da ku suka ke tashi wa za su kusuwal suka tsara kuma ƙetar iyaka da ta'addanci da kafirci sai Allah ya yi musu ruwan sama fa amsaka Allahu anhum al-madara salatu dinina sai ya ce musu ruwa tsawon wato shekara uku har sai da sai sarki bala'i wato a wani kanin ma su hira yi yau yi hira yi a wannan mutane a wani lokacin wato musulmin su da kafirin su idan da zana biyan bala'u idan bala'i ya zo farko ta wajen hudu ya bai su harami za su fuskance zuwa ɗakin Allah da al'umma waɗanda guminan layin falata su nemi sauƙi a wajen Allah buɗi a wajen Allah majalla su ilaihi sai suka haɗu suka yi shiri da zuwa ɗakin kaba wato wajen haɗu ilayhi suka ce suka shirya wato wani mutum da ake ce masa ilibnu arabi da masalibnu tsarin a cikin manya-manyan su mutum saba'in a wannan lokacin amalikawa ne a makka ‘ya'yan iblisu ɗan aula ‘ya'yan aula ‘ya'yan samu’ a wannan lokacin shugaban su shine Muawiya ibn Bakr yayin da suka zo wajensa yana shine wato shine ke mallakan Makka ya saukar da su ya girmama su su din kawunan ne kuma shirkan ne suka zauna a wajensa sai wata guda suna shaye-shayen gina suna shaye-shayen gina wato jiya sannan kuma ana sai musu waka to yayin da ya ga tafiyar hankalin wato hankalin su ya shiga su ga barin abin da aka aiko su da shi sun manta da abin da suka zoye wasu hayakin kunyan kuma ya musu magana saboda kada su shi mai mulki ne kada su yi tsammanin ya ƙosa da su ne kuma kawunansa ne kada ki kira musu wannan sai kan kullo maka ne dan ku kanci lakin ka ba ku roki Allah da mu ya ya ya ya ya tsoron kada su yi haka ya kunya kada ya musu magana su ga kaman ya kosa da su ne to shi kenan sai ya sanar da wato sai ya sanar da mawaƙan gubaidoci guda biyu yace kujuwa ce zuwa da wuta wato sai ce wani mawaki mawaka sai koya mu ya koya mu mawaka da wani bai duk guda yace ke wajen kan giyan su ne da kada samu wani bai duk ko za su zuwa mun da kawo sai suka wato idan da yazo sai na faɗa ala ya aibu wai haka kun fa hai wato ala ya aibu hai wai haka kun fa hai ne la amma ma yasinar gamama fasti arba'ani inna adil kada su la yubiru da kalama yana yana sai ana karanta wannan waka cewa ya kai daidu wato shugaban wato adawa kenan ala ya kai kada kai tanka tashi mana kai miliyoyin da ka zo yi a kaba ma na hainan ka roki Allah ko Allah zai sayar da ruwan sama sai Allah ko Allah zai sayar da ruwan sama ya sayar da kasar adawa domin adawa fa yanzu sun kai ba sa iya magana saboda tsananin fari yayin da ya gaya muku wannan waka to wannan waka sai ta girgiza su marfadu sai ce Allah ba zai shayar da ku da addu'a ku ba sai dai idan ku wato shi marfadu ya gaya muku wallahi la yusawra bil alalis la la yusawra bil wa'id ba za a shayar da ku da addu'a ku ba walakin yana da nabi ko in kun tubi annabinku kun tuba zuwa ga Allah su izu za a shayar da ku kalu sai suka gaya mu'awu ni mu'awu ya mu'awu ya kuma bakar wanda yake shine shugaban makka ibisu anna la yaqurbanna ma'ana makka yake shi kada ya maka tare da mu wa inna qad jama'ahu bi da kudu mun ga alama ya bi addini annabi kudu ya ce ba za a ba mu ruwa ba sai mun yi mata da mu ya fi kudu ke ya kuma bar addini suka shiga makka fa qala sai suka ce Allahumma isti'adat ma kunta tasbihi wato ƙarfafa ya ce ya Allah shayar da adawa abinda ka kasar ce kana shayar da su Allah ya kare ya shayar da ruwa wato aka yi haɗa hadiri tsawon kwana uku fari kwallo jajir bakin irin sai mai kira kira daga sama ya ƙailu ikan nina su ga wani ƙaunika zaɓa wa kanka ko mutanenka bakin ka zaɓa domin ya fi yawan ruwa. Mana ka ce za a mutane ka ko farin girgije, ko baƙin girgije, ko jan girgije, ko baƙin girgije, in kada wani za ka baka. Baki mana kai, ka ce hali ya yi baƙin zai zan ruwa, to kai su sai ka ya zaɓi baƙin. Kana ikansu kauna'a, fa inna ha askar kunna ma domin ya fi ruwa. Fakarajen adu a fakada ila fakada ila adin min wadi mujib sai ta fita ya zuwa adawa daga wani guri da ake ce masa wadi wato wadi mujib suka yi murna cewa ga ruwa su ce haza adin musulna kamar yadda ya zo a wata aya wannan ruwan ya zo musu kuma a cikin akwai iska mai tsanani shi hadin mutane wato ruwa Allah hada ma arbatin diyari yayin da fuskar ta zo kusa da gidajen sai ta tafi dabbobin su raƙuman su awakin su tumakin su shanun su ta dinga watsa su a sama kamar fara ana ganin a san an san wannan abu kuma ne sai da ta irin wannan tsoritawa na tsawon sati guda sannan ta zubo ta dinga ɗaukar mutane tana maka kansu a kan dutse shi da sakara alaihi salam kamata ya bi kama da kama da yani wanda ya ko kama da ayyamin zuwa wato suka zo makka wanda jahu wa zuwa to annabi nuhu annabi hud wato suka haɗu gaba ɗaya wato suka tsira suka haɗu gaba ɗaya annabi nuhu kuma ya tsira da shi da mu'minan da suke tare da shi suka zo makka suka bauta wa Allah hada zuwa ƙarshen lafiya yau wa ha huna ba yace ana akwai wani da suke cewa Allah baita wato ɗaki inna ma bana wa Ibrahim alaihi salam annabi Isma'il annabi Ibrahim shi da ya gina shi kamar yadda ya zo a cikin labarin ingantacce sannan kuma ba a raya masallacin makka ba sai bayan saukar annabi isma'il hudu kamar yadda aka ce kuma ya kasance gabanin annabi ibrahim ne alayhi salam ala kulli hal dai kowane zamani ya zo ko ba ɗaki kiyama in ba gina shi ba ai kullum yana nufin da annabi adam ya gina shi sannan mala'iku sun gina shi ko makka tana nan inda awwal baitu mawdu'a lin nas lan tusibu makka mubarakan fi ayati bayyinat maqam ibrahim wanda kuma qala anna na'am وإلى ثمود أتاهم صالحا باطلا نعم إن شاء الله نستمر به من الكتب في دلالة تعالى نور السؤال Aha. Ina da biya.
Shi wannan din yana tambaya ne suna tare da waɗanda ba musulmi ba, suna taimaka masa haka cikin hidimomin duka na kuɗi in sun taso to shin zai iya shi ma ba su gudunmawa a wajen abubuwan da suka shafi su kamar kirsimeti da makamantar Ko wanda yake tambaya cewa suna tare da waɗanda ba ba musulmi ba. Amma suna kyakkyawar zama da su suna taimakekeniya da shi da shi ta rayuwa wannan ya adaba wannan wannan adaba wannan in harkokin da ya taso suna ciki in nasu ya taso wai shi ma zai iya shiga ya taimaka musu ai Allah tabaraka wa ta'ala ya fara alfahari la yanhiku Allahu alladina na akan wanda Allah da zai yi kafin da ko wanda ba yaɗe ku ba ba su fita da su a gidajen su ba Allah ya umarce su an tabaruhum ku yi wato ku yi alheri tare da su ko kuma ku yi musu adalci saboda haka wannan ba babu laifi zai iya matuƙar wannan abin bai fahimci cewa kiran da suke yi ta hanyar taimakonsa ko ba su agaji don su dace zuwa addinin ba in taimakin kariya ne na rayuwa to za su iya yi ba ko wani. Wato karɓar kuɗi sai ta yi tsarin ruwa ne. ruwa ne babu wata dabara a ce ka ba da naira dubu goma wato wato a kawun a baka a baka takwas ne ma ka zubar da biyu wannan haramu ne in ya zama dole sai ka karɓa ka biyan bukatan ka to lallai kai in ya zama ka karɓa dole wanda ya karɓa ya karɓi ruwa kuma da abin da Allah ya zo mai da shi a kan mai kudin ruwa zai zama a kan mutane.
Sai mai tambayar da yake cewa wai malam da fatan malam zai sha ruwa lafiya malam tambaya ta shi ne menene hukuncin wanda ya kira budurwarsa da sunan matarsa Kamar yaya?
kuma ta amsa. Wai ya kira Wai tambaya ne menene menene hukuncin wanda ya kira budurwarsa da sunan matarsa kuma matar ta amsa ƙarya ya yi kuma haramun ne domin ana tsoron kada amsa wanda da matarsa nan ya jawo kafin auren su saba kamar sun yi aure wani abu ya faru haramun ne. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل ومالك